بسم الله الرحمن الرحيم قال لي na zai yi su a nan abin laka shin mai ban gaya ma ba amma da nan iya iya sabara ba ka da ikon yin hankali tafiya tare da za da laka ya kara laka anan alama kabalahu da abin da ya zo gaba ne shi ma da uzuri dalilan rashin taba hangari sana'a nan wale haza saboda wannan ne tsarin yake samu tuka an shai'in in na tambayi ta kan wani abu ba da ha bayan wannan ai ba da ha da girmaran bayan wannan shuri da bala ta sayi wani kada ka tafi tare da ni ai la ta bari ko hatta bi uka kada ka bari in bi in bi ka kada balaga ta ne kada balaga ta ka kai mata ta kuzara har da hanyoyi ne min ladunni da gare ni ya zo ku ta hadini wata hafifi ne ka bari ta wajena yiwa fara ta kari cikin kuma rabuwa ta da kai bandalaka sai suka tafi
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل, أهل قرية استقأما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقضه فأقامه قال لو شئت لتقضت عليه أجرا فانطلقا sun suka tashi suka tafi hatta da za a ta ya ahli qaryatin har suka zo wa mutanen alƙarya hiya a ɗaki da suka ce ƙasa alɗakiya tada amma ahalaha sai suka nemi mutanen garin su ba su abinci ai ɗalaba min wa sun nemi abinci da mutanen alɗakiya bil ya fatan saboda zaman su baƙi fa abau sai suka ci an yi mai da kihu masu ba kwantar da su فوجد فيها جدارا sai suka samu katanga a handakiya ya tufa'u daukakar katangar ma'ana tsawonta ya kai da asa zara'in kamar zara'i dari yare da hanyar kalla wannan katangar ta kusa ta faɗi ayya ƙaruba ta yi kusa ayya su kuɗa ta faɗi da mai lalihi saboda kada ta wata ba a ƙara kuma hannun da ya dihi ko hannun ya tsaye da wannan katanga da hannu nai ƙalalar musa sai annabi musa ya ce da sai da na hannun laushi ita da dai kaso latta harta alaiha ajaran da kasi a baka lada na tayar da katangar shi karatun da zo a cikin wani karatu aka ce latta harka zuɓolan sai a sanya ajali haita lalle kuna sa'ad da suka ƙi bakwantar da mu ma a hajjace na tare da buƙatuwar da muke da ita ila da amincin abinci kala kala haza firaku baini wa bainik سأنبئك بتعويل ما لم تستطع عليه صبرا قال سيدي دشي قال له موسى سيدي موسى يجي
قال قال له ولا هلل سيدي نا هلل يجي وشي سيد النبي موسى هذا شراق أي وقت شراك lokaci ne na rabuwa bayani tsakani na bayani ka da tsakaninka fiye ya lafata bayanin a kan rafawa bayani a ciki ila gayar wata addinin bisa ga wanda yake wani abincin diddigewa sauwaga ya shigar da ita a nan ta kari rubutu kan koma wa shigar adafi da adafi bilwawu da wayi saboda biyo ka da sannu zan baka labari kawala garaki laka gabanin rabuwa ta da kai da ta'awili da fassara malam fasike sabaran abinda gaza hankuli alaihi akan shi safinatu أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا
amma safinatu amma ita wannan jirganya baka na tilmasakina ta zama ta wasu talakawa ne a sharatin su goma miskina ya malu na filbahar biha suna aiki da ita a cikin koyi mu'ajaratan wato suna kai komo don a biya su laha da ita talaban don nema da kasu da sana'a wa araktu sai min nufi an haɗiba ha in aibanta wannan jirganya kana wara'ahum ba ya kasance bayan su malikun akwai wani sarki ya zarar da ɗin sun dawo au amma mahukun ko nan gaba gare su al'ana yanzu akwai malikun wani sarki kafirin wanda yake kafiri ne ya huzu kulle safinatin zai karbi dukkan jirgi salihatin yadda take ta kwarai gasban zai kwace ta nasbuhu da sauta shi ya zo alal masdari bisa ga masdari al mubayyin wanda yake aizon bayyanawa da nau'il ahadi da nau'i na karba wa ammal gulam وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فكشينا أن يلهقهما إبيانا وكفرا wa ammal gulamu amma shi kuma wancan yaro fa kana abawahu mu'minaini mahaifan shi sun zama mu'minai ne fahashina sai muka ji tsoron an yoyi hikahuma ya ruskar da rayuwarsu ma'ana ya tashi tare da uwayen da guyanan yana mai yawan shishigi wa kufuran kuma yana mai butulce ma Allah fa innahu cewa shi wannan yaro kamar fi hadisi musulmin kamar yadda ya zo hadisin Imam Muslim yubi'a kafiran tunda aka kage shi Allah ya kaddari shi dan kashi walau asha da dan ya rayu lahara haka ma zalika da wannan abin ya riske su na kafirci na su uwayen nan nashi ne ma habbati himalahu saboda irin soyayyar da suke madan ya tabi anihi za su bi ɗansu ne fi zalika a cikin aikin kafirci fa aradna فأراد أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رهما
fa'aradna sai muka yi nufi an yi baddilo homa rabuhuma ubangijinsu ya canza musu da hairan abin da ya fi zama alheri min gare su zakatan wanda yake ba su ɗa na kwarai ai salahan wanda yake ɗa mai gyara ga addini wa tuƙan kuma ya kasance mai tsoron Allah wa a ƙaraba ruhuman kuma ya zama shi ne mafi da tausayi min daga wancan ya zo musu kuna da haɗi wala miha ai rahamatan ya zama mai jin kai wa hiya libyaru shi ne a samu ɗa mai biyayya da walidin ga uwaye ne ba abada lahuma ta'ala jariyatan sai Allah ya musanya masu ya ba su mace ta zawaje ta nabiyan wannan ya sai ta auri annabi ba wala dat nabiyan kuma ta haifi da aka ba shi annabsu hadallahu ta'ala bihi ummata sai Allah ya shirya da al'umma albarkacin waɗannan iya ɗana ta da kuma wannan da da ta haifa aka ba shi annabci da miji da ta aura annabi wa amma jidaru وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تاته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تعويل ما لم تستطع عليه صبرا wa'ambar gidaru amma shi wannan bangon da kana da gulamai ya zama na wasu yare ne guda biyu ya ci mai da marayu kuma madina ta cikin wannan birni da kana ta turo kanzon akwai dukiya a ƙarƙashin wannan katanga malon shi ne dukiya da rukuno wanda aka rufe ta min zahabin na zinare wakilacin da na azurfa lahoma na su waɗannan marayu da kana abubuwa salihan ga shi kuma uban marayun nan mutum ne wanda yake mutumin kirki ko kaza sai aka kiyaye musu dukkan su bisa lahiri da zama ubansu mutumin kirki fi anfusihim ma a cikin kawunan su wa malihim ma da dukiyarsu fa arada rabbuka ubangijin ka yayi nufin an yabo daga ashuddahuma su kai matukar karfin su ai ina sun shirya ma shine ɗaya bikewa na shiryarsu waya ta harin ja kamzahuma sai su fitar da wannan fuska ta su ma'ana dukiyarsu matan wannan jin kai ne yin rabbuka daga ubangijinka mafulu wannan mafuli ne ga lahu gare shi amiluhu amilin shi shine arada wa ma fa'altuhu yace wannan abu da ni ban aikata haka ba ai ma zikira abinda aka ambato baya nan har safinati shine keta wannan jirgi wa katalul walali da kashe wannan yaro wai kawatul jidari da kuma tayar da wannan katanga duk ban yi su ba an amare bisa ga son raina ai ihtiyari bisa ga zaɓi na bal ba haka bane da amurka lahani na yi su ne da umarni na ilhama da ya zo min Allah daga wajen Allah zalika wancanin ka abubuwan nan ta auye shine fassara malam tasbi alai sabran abinda ka gaza hankuri akan shi qal ana cewa isa'a wasta'a bi ma'ana adaqa ai ya samu karfi fi haza cikin wannan wa maqalahu da abin da ya zo gabanin shi jam'un jam'i ne bainal lokacin tsakanin lugogi guda biyu wa nunni akal ibarat sai aka danganta ita wannan lura fi fa'ara cikin inda ta ce a rasu nan to fa'ara da na wani nufi فأراد ربك وبنجد الشيء اللي فعل هكذا ويسألونك ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا
ويسألونك سنة تنبية كأي اليهود سو يهودا وسنة تنبية منظر الله عن ذي القرنين قال أبار ذي القرنين اسمه سنة شيء ذي القرنين الأسكندر أكي كرنش walam ya kun nabiya shi ba annabi ba ne ƙol to annabi ka gaya musu sa'atan ai sa'a kusu alaikum minhum zikran sannan zan ba ku labarin irin halin shi ainihin halibi daga halayen askandar habaran zan ba ku labarin shi إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين هنئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا
inna cewa mu in ji Allah makanna lahu fil arli ai mun ɗaukaka darajar shi a bayan ƙasa bisa sahili sarri da sauƙaƙe wa tafiya fiha a cikin ƙasar nan wa atainahu mun ba shi sababan tafarki min kulli shay'in daga dukkan komi ya taju ilaihi da yake buƙatuwa zuwa gare shi ai wasiluhu da zai sadar da shi ila muradihi zuwa ga abin nufi ne ba a taba a sababan sai ya bi wata hanya ai salaka dariqan ya shiga bisa ga hanya na hawala magharibi wajen yamma hatta idza balaga ai ya kai mutukar maghariba shamsu mafaɗar rana ai maula abu da shi ne bagiran faduwar rana waje da sun ya same ta tagarum tana faduwa fi ainihin hamihatin a cikin wata ƙasar kanwa za ta hamihatin ƙasa ce maƙarƙashiyar kanwa yin shi ne ko al'aswar wanda yake baki ko guruguha da kuma faduwar ta aini a cikin wannan ƙasar biyar ayar aini a cikin gani na idanuwa wa'illa in ko ba haka nan ba fahiya a zama mai duniya shi girman rana ya fi duniyan nan girma wawaje da inda ha kauman ya samu wasu mutane nan inda suke ayar aini wajen marmaron nan na ruwa kafirai kafirina waɗanda suke kafirai ƙulna sai muka ce ya zalƙarnaini ya ce zalƙarnaini ya zo bi ilhamin da ilhama da ta zo masa daga wajen Allah amma an fa azuba al'umma amma dai ka azabtar da waɗannan mutane da makatal da kisa wa amma an tattahi su fihi mawsulan ko ko kai musu ruku ruku wanda yake kyakkyawa bil asari da ribe su kala
قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا قال سيأتي أما من ظلم أما دكتور ده يزعلون تكن شو بالشرك لأيك مكافرس فسوف نعذبه فسيزا مؤذبة الدشينا أكله زام كشيشي sun mai raddu sannan a mai da shi da larabbihi zuwa ga ubangiji ne wa yau azibuhu sai Allah ya azabtar da shi azaban azaba nufara wadda take mai tsanani ya zo da shi kuma da kafi walan miha ai shadidan mai tsanani sun nara a cikin wuta wa amma man amana wa amila salihan falahu jaza'ul husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra wa amma man amana amma wanda biyu imani da Allah wa amila salihan yayi aiki aiki na kwarai falahu jazaa'ul husna zai samu sakamako wanda yake kyakkyawa ai da jannati shine za a saka mai da gidan aljanna wal ilafatu rabawa ta zo a nan dole bayani domin bayani da fi qira'atin cikin wani karatu da nasu da jazaa'u da yin nasaba wajen jazaa'u wa tanwinuhu ko ko ai mustarin قال الفراء ما الفراء يا فدا ونسبه وسنك شيا زو على التفسير سجا ينفسر نجد حتى النسبة تفسكن لن دنغنتا وسن نقول له كاين سنزا مفتا غريش من أمرنا daga al'amarin da ya sauran zai samu sauƙi aina amuruhu za mu yi mashi umarni da ma ya sauƙi alaihi da duk abin da zai sauƙi gare shi ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تدلع على قوم لم, يت... لم يجعل لهم من دونها سترا ثم أتبع سببا فمن يجو ولسفرك نحو المشرق والجنغب حتى إذا بلغ أن يسكي متقر مطلع الشمس مهدرانا أي مولع دنياها بجيرا درانا تكي هدوا وجدها سيساني تتطلق تنا هدوا على قوم بسد وسمتاني هم الزنجو شيني أكي شيء مقبيل الزنجو لم نجعل لهم من دونها ستران ومسن يا مسوك ستران كوما دبايا رانا أي shamsu shi ne rana min libasin ba su da wani tufafi wala saƙafin ko ku wani ɗaki wanda yake mai rufi da anna arlom don cewa ƙasar su mutanen zanju la ta hamilu bina'an ba ta iya ɗaukar gini kamar ƙasar gishiri take walahum suruban suna da wasu kafaifai ya yi dole fiha da suke fakewa a cikin wannan kafa inda ulu da shamsu lokacin hudowar rana wai zaharuna kuma sai su bayyana ilgar tefa ya yayin ɗaukakowarta kazalika كذلك وقد آتنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين الصدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا كذلك kazalika haka nan ay al'amur haka nan al'amari yake kasancewa amma kulna kamar yadda mun ka faɗa magana haɗana hakika mun kewaye hukuran da sani domin da zai da abin da ke gare shi ai inda zulkarne na wajen zulkarne ne min al'alati na aloli wal jundi da rundina wa gairi ma da wani su mabara mun ba shi sani kalmar shi ne sani sun ma ataba a sababan sannan ya bi wasu hanyoyin hatta idza balaga bayna saddaini haƙi ya kai matuƙar inda aka toshe duwatsu guda biyu ya zo da shi kan sini walan ha wana nan wa ba'ad da kuma abin da ke bayan shi kuma jabalani su ne duwar wasu su ne sabbin ɗinsa domin kaɗe da biladin turki a yanki na ƙasar garin turkawa saddar askandar askandar ya tsare nan ma bai nahu ma abin da ke tsakanin su kama su ya haci kamar yadda sami kisar za ta zo wani da min dole ne ma kauman ya samu koma da bayan su ya samu su mutane ai amani hima nan gaba gare su la ya ta duna ba su yi kusa ya buka huna kaulan su fahimci maganar da ake faɗa ba ai la ya fahimu na ba su fahimtar maganar da ake faɗi illa ba a da sai bayan an samu jinkiri وفي قراءة أول قراءة أبو جنم مليائي وهي ملائكة أنها وفاء وكسر جهاز لي مقاشي قائد الناس الصلاة قالوا
قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك كرجا على أن تجعل بيننا وبينهم صدا
قالوا سيزكت يا ذا القرنين يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج kaga ya ajuju da majuju ya zo da alhamza a ce ya ajuja wa ma'ajuja wa tarkihi ko ko aba alhamza a ce ya juja wa ma'ajuja kuma ismani ai sunaye ne guda biyu ajami ya da irin na gwarawa na kabila tun da kabilu guda biyu falam yansarifa ba su juya ba muksudu da suna masu banna fil arla a bayan kasa bin nahabi suna kwace dukiyar mutane wani bagai da yin zalunci inda burudiyar bigyan da suke fitowa ilayna zuwa gare mu hal na ja'alu laka harajan shin yanzu za mu dora wani haraji gare ka ju'ulan za a yi wani ju'uli min almali na dukiya wa fi karatu wani karatu aka ce harajan ala an ta da bainana shi ne ka sanya tsakanin mu wa bainahum da tsakanin su saddan ka sanya mai tsarewa hajizan wanda yake mai tsarewa wala yasaluna ilaina wanda ba za su sadu ba zuwa gare mu kala
قال ما مكني فيه ربي كي فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوي بين صدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرج عليه كترا
Kala sai ya ce masa ma makani fi rabbi abinda Ubangiji na ya hore min da fi kira'atin a cikin wani karatu ya zo biyu na yini da nuni guda biyu min gaya da idigami ba tare da idigami ba abinda Allah ya hore min min almali na dukiya wa gairihi da wani dukiya hayrun shi ya ci gare ne min haraji kuma da harajin ku da za ku biya na allazi ta ji alu na huli wanda za ku sanya shi gare ni wala haje ta bi ilayhi ni ba ni da bukata ga wannan harajin naku wa aja'alu lakum sakkan zan sanya muku wannan mai tsarewa ne ta baru'an dan kwakwata fa'ino ne ku dai ku zo ku taimake ni duk kuwatin da ƙarfin hannayenku da ƙafafunku lamma a dalubu humin kum yayin da nin nemi wannan taimakon zuwa gare ku a ja'ala bainakum zan sanya tsakaninku radaman wani mai tsarewa bainakum da tsakaninsu hajizan mai tsarewa hasinan wanda zai zama mai katangancewa gare ku a tuni zubar alhadidi ya ce ku zo mini da tsakin nan na duwar watsi ya da'ahu wani yanki na na bakin karfi ala kadar lahijarata gwargwadon dutse allati yubna biha wannan da ake gini da ita ba ba na biha sai gini da ita waje ala bayan hala hada ba ya sanya kiraren itace a tsakaninta wal fahama ya sanya gawayi hatta idza sawa har suka daidaitu bayan su dufaini tsakanin kwazazzabban nan na dutse guda biyu ya zo ga nan da harfaini da yin rufa ga harfa biyu da aka ce su dufaini wa fata ya hako a ce sadafaini wa nan min awwali da yin rufa ga na farko wasu kuna sani da yin dauri ga na biyu ai janibayil jabalaini sashen nan na duwatsu guda biyu ya zo bil bina'i da yin bina'i wa wani ilmanafihi da kuma ɗora abin hurawa wannan riga kuma wuta hawa na zalika tana gefen wannan kala sai ya ce kun ku hura da nafahu sai suka hura hatta idza ja'ala hu ayla hadida nara fa suka mai da wannan karfan ya zama kamar wuta ai kanna da tamkar wuta kala sai ya ce atuni ko zai ke ni na kokore da alaihi kidaran yanzu ba wani san yanki na tama huwan muhasu shine ya sanya tagulla almuzabu wadda take da kakkiya da na za a fihi wanda yake kai komo fihi a cikin shi alfi'ilani akwai fi'ili guda biyu wa zufa aka shafe min al-awwal daga na farko ne imani sani da aiki da fi'ili na biyu fa faragan mahasa sai zuba tagwallan nan al-mazabu wanda take da kakkiya alal hadida akan bakin karfi al-muhuma wanda yake abin dafewa fada hala bayyana zubari sai ya tsakanin wannan tsakin na dutsen nan fasara shay'an wahidan sai zama abu guda daya ba masda'u ai ba masda'u an yazaru wa masda'u lahu naqaba ba masda'u ba su samu iko ba an yi ajuju wa majuji din nan an yi zaharuhu wai su ɗaukaka ko su ranjaya ya alu su ɗaukaka zaharahu a baya ne liyar tefa'ihi saboda ɗaukaka shi wa malasatihi da kuma santsin dutsen wa masda'u ko ba su samu ikon na ƙaban su samu ketawa ba lahu gare shi har kan su samu ketawa misalabatihi saboda santsin dutsen wa samukihi da tsan tsananin roƙon shi ƙala ƙala haza rahmatun min rabbi fa iza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakkan wa kana wa'du rabbi haqqan kala zulkarnaini sai shi zulkarnaini ya ce haza ayin sattu wannan tsarewai ayin ikidaru samun iko alaihi gare shi fahimatun min rabbi jin kai ne daga wajen ubangiji na na'imatun wata ni'ima ce la'annahu don cewa shi mani'un shi ne mai hanawa min hurutihim daga fice wasu wannan tsakani wa iza ja a wa'adu rabbi idan alƙawalin ubangiji na ya zo bi hurujihim da fitowarsu alƙaribi nan kusa min alba'asa da tashin alƙiyama ja'alahu sai sanya shi da ka'a abin daddakewa madakukan abin da kewa mabsudan wanda yake abin shimfiɗawa wa kana wa adu rabbi ubangiji alƙawalin ubangiji na ya zamo haƙƙan wannan gaskiya ne ka'inan matabbasi ne bi hurujihim cewa zai fito da su ga gairi da wani wannan وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وتركنا بعضهم وتركنا بعضهم منبصاشا سيوم إذن ونا رانا أي يوم خروجهم رانا لنا فتوس يموج في بعض سنة تشوداوا cikin sashi ya hata bihi yana cuɗanya da shi duka saratiyam saboda yawansu wani fi hafi suri ana busawa ga ƙaho ayal ƙarni ana hula ana hula ƙaho da labu asalin tashin alƙiyama wa jama'ana hu muna tara su ayla hala'iqa za mu tara halitta fi makanin wahidin a wuri guda yawmal qiyamah ranar alƙiyama jama'an za mu tara su wuri daya
wa aradana jahannama yawma idhin lil kafirin arada aralana muna kusanto da jahannama wutar jahannama karramuna muna kusanto da ita yau ma izin wannan rana da kafiri daga kafirai aralan kusantowa allazina kanat a'yunuhum fi gida'in an zikiri wa kanu la yartadi'una sam'a allazina su ne waɗannan kanat a'yunuhum wanda idanuwarsu ta zamo fi gida'in tana cikin rufi an zikiri daga barin ambatona badalin wannan musanya ne min kafiri na da cewa ka kafiri na ayat qur'ani da gano wasu ta rufe daga barin karatun alqur'ani fahum umyun sun zama makafi la yahtaduna bihi ba su shirya da ayoyin alkur'ani wa kanu sun kasance la yastati'una sam'an ba su da ikon jan alkur'ani ai la yaqdiruna ba su da iko an yasma'u su ji karatun nan minan nabi daga bakin annabi ma ya tabu alaihim abinda annabi ke karantawa gare su bugulan lahu dan kiyayya su ga annabi da alkur'ani la yu'minuna bihi
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا a fa hasiban lazina kafaru shin yanzu waɗanda suka yi butulci suna waiza ton an ya tahidu ibadi su riƙi bayina ai mala'ikati su riƙi mala'ikuna wa isa ko su riƙi annabi isa wa uzairu da uzairu min duni koma da bayan ni auliya a su riƙe su iyayen gizi arbaban iyayen gizi mafuli sanin wannan mafuli ne na biyu bi ya tahizu ga cewa ka ya tahizu ibadi wa mafu'ulu sani da kuma mafu'uli na biyu ya zo li hasiba inda kace afa hasibal ladina kafaru abu hazufa wannan abin shafewa ne al ma'ana abin da an ma'ana ne azannu yanzu suna zaton annal ittihazal mazkura cewa rikon waɗancan da aka ambata la ya galibu ni ba ya sami in yi fushi wala wa aqibuhum alaihi su kuma ba zan yi fushi da su ba in yi musu azaba akan sun hada ni da wani kalla laysa al'amru kadhalika sai na azabtar da su inna cewa mu in ji Allah a atadana mun yi tanadin jahannama wutar jahannama da kafirai na kafirai a wala waɗannan wagairihim da wani wasansu nuzulan ita ce masauki ai hiya mu'addatu ita ce a duk tanadi lahum da su kafirai kalmar sanil mu'addi kamar masauki da ake yin tanadin shi da laifi dan zuwan bako qul qul hal nunabbi'ukum bil qul hal nunabbi'ukum bil akasarina a'mala الذين دل سعيهم في الآيات الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قل النبي كفدا هل ننبئكم وينزو بزام باكو لاباري بابل أحسنين أعمالا ga waɗanda suka yi asara aikin su tun da nan duniya tamyizo wannan rarrabewa ne ɗabuka na mamayyaza da ya ma ɗabuka da abin rarrabewa wa bayyanahum Allah ya bayyana su da kaulihi inda ya ce allazina rallasa ayyuhum su ne wanda aikin su yayi muni ma'ana ya zama aiki ne na bata fil hayati duniya a rayuwarsu ta nan duniya badala amaluhum aikin su ya baci wahum amma kuma su nan ya sabuna suna zato zannuna suna zaton annahum cewa su wai yusinuna sun a sun kyautata aikin su tsakanin su da Allah amala sun kyautata aikin su ja zauna alaihi da za a yi musu sakamako akan aikin da sun kai أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فبدت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
wala'ika allazina kafaru su ne waɗannan da suka yi butulci da ayata rabbihim da ayoyin ubangijinsu ai bi da la'ili tauhidihi da dalilan nan na kadai ta Allah na alqur'ani na alqur'ani wa gairihi da wani alqur'ani wa liqa'ihi kuma suka yi butulci da gamuwa da shi ai wa bil ba'asi kuma suka yi musunta shan kiyama wal hisabi suka ce ba a hisabi wasawabi kuma ba a bayar da ladara na alkiyama wal liqabi kuma suka ce ai Allah ma bayyan azaba dan an zo ba hada da amalu wannan aikin sai ya bashi faɗalat aikinsu ta ɓaci fala nuqima lahum yawmal qiyamati waznan ba matsayi da wani ma'aunin aiki gare su ranar alkiyama ai la naj'alu lahum qadaran ba musanya musu wani gwargwadon daraja ranar alkiyama zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakazu ayati wa rusuli huzwa
zalika ai al'amur yadda al'amari yake dai allazi zakartu wannan da na ambata min hubu da amalihim bacin aikin su wa zaurihi da wari nai wa wata da'a sai ya fara zancen anan yace da za'um sakamakon waɗannan da ya jahannama shine wutar jahannama bima kafaru saboda abin da suka yi na butulce ma Allah wa takhazu ayati suka suka rike ayoyina wa rusuli da manzo manzannina kuzu an suna masu masu izgilanci ayan mahazu'an suna masu yin izgilanci bihe ma da ayoyi na da manzanni na innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidin fiha la yabghuna anha wala innal ladina amanu إن الذين آمنوا وعملوا إن الذين آمنوا سبي waɗannan da suka yi imani da Allah wa amilu salihati suka aikata aiki na ƙwarai kanan lahum ya kasance gare su fi ilmin lahi a cikin sanin ubangiji jannatul firdausi suna da aljannar firdausi ko wasdul jannati shine tsakiyar aljanna shi ake ce wa firdausi wa alaha kuma ita ce aljanna mafi ɗaukaka ita jannatin firdausi wal ilafatu ilayhi rabawa gare su nan ya zo lil bayani domin bayani nuzulan shine masauki manzilan shine masaukin masu imani da Allah na fiha suna masu dawama a cikin aljannan nan la yabghuna yadlubuna ala hahi walan ba su neman wani canji daga barin gidan jannatul firdausi ta hawwalan ba su neman a juyar da su ila gairaha akai su ga waninta qul kamada lauka قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل النبي يا مصر لو كان البحر ai ma'uhu da a ce ruwan kogi za su kasance mai dadan duka tawada ne ko ma ya fita bihi shine abin da ake rubutu da shi ita tawada da kalma ta rabbi ko gunan nan su zama ana rubuta kalmomin ubangiji na addallati wadda take mai shiryawa a lahi kame ga hukunce hukuncen shi wa a ja'idihi da al'ajubban shi da an tukuta bihi a rubuta da ruwan kogin nan lanafi da na bahar wallahi da ruwan kogin sun ƙare fi kitabata a cikin rubutun kalmomi na ubangiji kamala an tumfa da kalma ta rabbi gabanin cewa kalmomin ubangijin nan su ƙare ya zo da ta'i wani ya aita ruga kafin kalmomin ubangijin su kare su kogunan son kare walau ina da mislihi da za mu iya zai kewa da tamkar sha'ayar mahar shi kogin nan madadan a ce wai duk kari ne na tawada ziyadatan dan da tuwa fiye a cikin shi na nafida wallahi da kogunan sun kare ayoyin Allah ba su kare ba walan tafruhiya su ayoyin ba su kare ba wala su guhu na sautin shi ya zo ana tamyiz bisa garan rabewa qul قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قل النبي كجاي مصر إنما أنا بشر yace ni dai mutum ne adamiyin wanda yake dan adam misalukum tamkar ku yuha ilayya amma ni Allah na wahayi gare ni annama ilahukum sanu dai ubangijin ku ilahu ubangiji ne wahidin wanda yake shi kadai an annala makafufata cewa kamewa nan da ma da ma baqiyatun ne wanzuwa ce alamar da ni ta ha bisa ga magarinta wal ma'ana ma'ana dai yuha ilayya wa hadani yatul ilahi ana yamin wahayi na kadaituwar zatin ubangiji man kana yanzu ya amala laka a rabbihi wanda duke gurin ya gamu da rahama ubangijin shi bil ba'asi da tashin alkiyama wani jaza'i da yin sakamako ranar alkiyama yake son ya ga abu mai kyau to fa ne amal amalan salihan ya aikata aiki na kwarai tun da nan duniya wallahi shi ya kubi ibadatu rabbihi ahadan kada ya hada bautar ubangijin shi da wani dai ai shi ha cikin bautar ubangiji ya an yi ra'iya duk abin da za yi kada ya yi riya ya yi domin Allah
بسم الله الرحمن الرحيم كاف حي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادي ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا ولم واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شكيا الله على نجم مراده بذلك الله شي san abin da yake nufi da waɗannan haruffa guda biyar haza wannan zikirar rahmatu rabbika abdahu shine ambaton rahama ubangijin ka da yayi ga bawa ne wa qulur rahmatu wannan mutum ne cewa rahmatu rabbika zakariya shine annabi zakariya bayanin wannan bayani ne lahu ga cewa abu da hu da kaci yadda sunan muta'alliqun bi rahmat yadda na da rabbahu lokacin da annabi zakariya ya kira ubangijin shi ne da an kira mustamilan wanda yake mai tarawa ala du'a bisa ga yan addu'a asiyan ya roki Allah da koye sirran a cikin fallai da a cikin yankin duhun dare da annahu dan cewa addu'a cikin yankin duhun dare a sarrafa lil ijabati to an fi samun biyan bukata nan da nan qal sai annabi zakariya ya ce rabbi ya ubangiji na inni ni dinnan zakariya wa hala ayyala ufala azam ashina ya ya rauni jami'a dukkan asusuwa na minni da gare ni washta ala ra'asa minni shayban kuma kaina ya fara haske da hasken furfura tamizun wannan murarrabewa ne muhawwalun wanda yake abin juyarwa an fa'ila daga fa'ili ai in tashara shebu fi sha'arihi furfura ta watsa a gashin kan annabi zakariya kama yanta shirya shu'aɓan na rufin haɗabi kamar yadda hasken wuta yake ruwa an an hura kiraren ice wayanni cewa ni uridu yana nufin an ad'u ka in roke ka ya Allah walam akun bi du'a rabbi shaqiya ya ubangiji ban zamo wanda yake tafaffe ba a wajen kiran ka ai bi du'a'i da addu'a ta iya ka zuwa gare ka ai ha'iban ban zama mai tabewa ba shi ma mala ga abin da ya shuɗe wala tuhayyibu wani Allah kada ka tabar da ni fi ma ya ci da abin da zai zo mini nan gaba wa inni cewa ni kibtul mawaliya wa inni kibtul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akira fa habli min ladunka waliya yarsuni wa yarsu min nali aqum wa ja'al rabbi radiya
wayanni cewa ni in ji shi annabi zakariya ya ce hibtul mawaliya ina jin tsoron yan uwana da za su zo bayana ayan lazina ya nuni waɗanda za su biyo bayana kan nasir a wajen dangantaka kamar al'ammi kamar ƴaƴan ammina don wara'i da za su zo bayana ai ba da mutu bayan na tafi gidan rahama aladdini waɗanda za su zo ga wannan addini ayyuna layyu kada su tozarta addinin kaya Allah kama shahabtuhu kamar dai yadda ka san shi fi bani isra'ila da jama'an nan na bani isra'ila min tabdili dini shi da shi can da addinin musulunci su kama aikin kafirci wa kana timra'ati aqiran Allah ga shi kuma mata tsohuwa mata ta tsohuwa ce ba ta haihuwa la talid ba ta haihuwa matar ta fahabul min da dunka aini in duka waliyan Allah ka bani da wajenka ibnan Allah ka azanta ni da da ya risu ni wanda zai gaje ni ya zo zulzulmi a ce ya risu ni a daura wannan sha'ir to babul amri wannan jawabi ne na umarni wanda rafi kan ko kayan sharfa su fata waliyan suffa ne na ka bani da waya risu kuma ya yi gado ya zo bin waje haina ta fuska biyu shi ma ya yi gado nan hali ya kuba daga jama'an nan na hannun biya kuba jaddi shi ne kakana al'ilmu allah ka ba ɗan nan nawa ilimi in ka bani shi wannan buwata kuma allah ka azabta shi da annabci waje alfarabbi ya ubangiji na ka sanya shi raliyan yardadde ne ai marliyan ɗa ne yardadde inda ka a wajen ka allah ƙala ta'ala
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال تعالى sai Allah madaukakin sarki ya ce fi ijabati dalabihin ibn al-hasan bihi rahmatuhu a inda yake roƙon Allah ya karbi addu'a shi ya ba shi da wanda jin kai zai tabbata gare shi albarkacin dan nan sai Allah ya ce ya zakariya ya kai annabi zakariya inna mu in ji Allah mubashshiruka muna maka bishara duk walali za mu baka yaro ya rasu kama ta alata zai gane ka kamar ta roƙe mu za a samu haka ismu hu ya haya na yi mai suna ka ce sunan shi haya lamun da Allah ko min kabu da saniya ba wani ɗa da aka ce mai haya kafin haihuwar wannan ɗana da shi ne sunan farko haya musamman ba wani ɗa da aka yi mashi suna biya haya ana ce mashi haya ƙala sai ya ce rabbi ya ubangiji anna kai fa yakuni dole ta ji ajiransu
قال ربي أني يكون لغلام وكانت امرأتي آكرة وقد بلغت من الكبر أتياه
kala sai annabi zakariya ya ce rabbi ya ubangiji Allah kai fa yakuna li gulam ya Allah ya za a ce kuma ina da bayan ya roki a bashi an ce an bashi Allah ya yi mashi suna da kanshi wa kana tumar a ti akira kuma Allah na gaya ma mata ta akira ce watan ba ta haihuwa wa kana ba na ga tumar da kibar ikiya ni ko na kai matukar bushewa saboda tsufa nin ata daga atare da aka ce ikiyan din ayya bisa cewa ai na riga na yankon wata na bushe ai na hayata sirri shekaru na fa son kai matuƙa da ata wa 20 sanatan yanzu ina da shekara 120 wala gat imra'atuhu samaniya wa 90 sanatan ita kuma matar tawa da ba ta haihuwa shekara ta 100 ba wa asali itiyi asalin nan na cewa ka itiyan ai usuwal ne kustiratu ta'u aka yi mata in nan fasara ta hafifan dan sauƙaƙawa da kulle wata wawul ula aka juyar da wawi na farko ya an aka mai da shi ya'i bi munasabati da kasarati saboda ya danganta da kisaran nan wasani ya tanabi ya aka mai da shi ya'i zai da zama fiye halba'u dan a shigar da bayi a cikinta ala sai Allah ya ce al'amuru kazalika قال كذلك قال ربك وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال sai Allah ya ce al'amuru kazalika haka al'amari yake min halitta wala min min kuma Allah ya ce zan halarci yaro tsakanin tsohon nan da tsohuwar can qala rabbuka wa alayya hayyun wannan abu ne mai sauki gare ni in ji Allah ai bi ana arudda alayka quwwatul jima'i shine in dawo maka da karfin saduwa da matarka wa afato karaihe ma yan mara'atika in buɗe mahaifan matan nan taka lil aluki dan maniyyan kada nata ya haɗu a sa waɗannan wa kada halakatuka Allah ya ce ku tuna na halacce ka zakariya min kauda tun gabanin haka wa lam taku shay'an ai ba ka zama bakin komi ba abu da halitta ka gabanin halittarka wa la yazharillahi hazihi alqudrati inda Allah ya bayyana da wannan iko nashi al'azimatu wadda take mai girma alhamuhu su'ala Allah ya cusa wa annabi zakariya ya roƙe shi dan a amsa mai ayyuka jabu domin a amsa addu'a shi kuma ya dullu alaihima ga abin da ke shiryawa ala ya hagare ta wadan mata katan nafsuhu yayin da ran shi ta yi kwaɗayi ila sur'atul mubashshar bihi bisa a gaggauta ba shi ɗan da aka yi mashi bishara da shi kala sai ya ce rabbi kala rabbi ji'al li ayat قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال تند يا مصير غدان sai ya ce rabbi ya ubangiji ij'al li ayatan Allah ka sanya min wata alama ai alamatan Allah ka nuna min wata alama ala hamli imrati inda zan gane matata ta samu ciki kala sai Allah ya ce mu annabi zakariya ayatuka alaihi ayan nan da zan sa maka ta alamar ciki ya samu Allah tukalliman nasa kada kai magana da kowa ay ta mutane min kalamihim ka tsi magana da kowa bihi lahi zikrullahi in dai ba an baton Allah za ka yi ba kai magana da kowa salasa layalin daga nan har dare uku ai bi ayyana ha wa tamuni uku da kwana uku kamar fi ali imrana kamar yadda ya zo a cikin surata ali imrana da ce salasa ka ayyamin ka samu kwana uku sawiyan waɗanda suke daidai halin wannan hali mai yin fa'ila tu kallima ai bala illatin ba da wani domin ta ba fa فخرج على قومه من المهراب فأوهي إليه فأوهي إليهم أن سبهوا بكرة وأشيا يا يهي خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا
faharaja sai ya fita ala qaumihi zuwa ga mutane ne min al-hirabi daga wurin ibada shi ayyul masjid shine masallaci wakalu sun kasance yan tazaru na fatahu suna sauraren abu da wurin ibada dan yusallu fihi dan su salla a cikin wurin da amrihi da umarni ne alal adati kamar yadda suka saba bisa ga al'adar su ba a wa aya shara ilayhim sai nuni gare su shi annabi zakariya an sabbihu sallu ku je ku yi sallar ko bukuratan safiya wa shi yan damare ce a wa'ilin nahari shine farkon rana wa a wahiru da ƙarshen rana alal adafi kamar yadda aka saba fa alema sai suka yi sani bi man ihimin kalamihim cewa an hana shi magana da su ne kamala ha hamalaha biyaya cewa ta samu cikin annabi haya wa ba'ada wiladatihi bayan an haifi annabi hayan nan bisa da ta da shekaru biyu kala ta'ala lahu sai Allah ya ce ba shi annabi haya din ya ya haya ya kai wannan rayayyen da kuma ta ba ka riki wannan littafi ayat taura sai littafin at-taura bi quwwatin ka rike shi da karfi da jiddin da karfi kwarai wa atayna lahu hukuma Allah ya ce mun ba annabi haya annabci annubuwata annabci sabiyan yana dan karami Allah ya bashi annabci ibn salasa sanina yana dan shekara uku da haihuwa wahananan وهنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبار بوالديه ولم يكن جبارا عصيا
wahananan ya zama mai tausayi ne rahamatan mai jin kai ne lin nasu ga mutane min ladunna ya samu wannan ne da gare mu ainihin da inda na daga wajen mu wa zakatan da kuma bayar da zaka ai sadaqatan yana mai ba da sadakoki alaihim ga su mutane wa kana taqiya ya kasance shi mutum ne mai tsoron Allah annabi haya ruwaya an ba da ruwaya annahu cewa shi annabi haya lan ya amala hadi'atan bai taba aikin kuskure ba balle na ganganci walam ya humma biha kuma bai taba yin nufin ya aiki akan kuskure ba wa barran bi walidayhi kuma shi mai da ne mai biyayya ga uwaye ne ayyan muhsina mai kyautatawa ne ilaihi ma ga uwa da uba walam yakun jabbaran bai zama mai faɗin rai ba mutakabbiran mai girman kai asiyan bai zama mai sabo ba asiyan bai zama mai sabawa ba da rabbihi ga hukuncin ubangijin shi wasala وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا wasalamun gaisuwa da aminci su tabbata minna da gare mu alaihi zuwa ga annabi haya yau mu walida ranar da aka haife shi wa yau mu ya mutu da ranar da zai koma gidan rahama wa yau mu yau su hayya da kuma ranar da za a tashe shi yana rayaye ai wa fi hadhihi al-ayyamil mahufati a cikin waɗannan kwanaki masu ba da tsoro allati yara fiha wadda zai gani a cikin ta malam ya rahu qablaha abinda mutum zai gani bai taba gani ba kafin wannan rana wa huwa aminun shi annabi haya amintacce ne fiha a cikin wannan rana baya da fargaba wa zakuri fil kitabi maryam إذ انتبذت من أهلها مكانا شركيا وذكر كأنبتا في الكتاب أتكلم للتافي القرآن شيني القرآن مريم ambaci labarin na na Maryam, ai habara ha labarin Maryam, izhinan ta bazatinin ahaliha, bigen da ta nisanci danginta ta koma makanan bagire sharkiyan wanda yake can wajen gabashi, ai ita zalat ta nisanta min makanin daga wannan bagire na hawa sharki ta yi wajen gabas, yana dari daga wannan gida nata, fata hazar.
Fata kaza da min dunihim hijaban فأرسلنا إليها روحنا فتبسم فتمثل لها بشرا سويا
فاتخذت حجابا يترك وني حجابي من دونه كوبا دبايس أي أرسلت سترا تاسقوا سترا تستتر به don ta ta jikinta da shiya littafoli ya rasaha don ta lullube kanta an siya ba ko ko tufafinta au ta ga ta sila ko ko ta yi wanka na haila daga jininta na al'ada wa arsalna ilaiha ruhana sai muka aika mata da ruhin majibril shine mala'ika jibril fatamassala sai ya kwata muta gare ta ya zai mata ayaba da nafsi hasiya ba bayan ta sanya tufafin da ya zo mata a basharan mutum ne sauyiyan wanda yake mai cikakka halitta ai ta mal halki ya zo a mai cikakka halitta kala قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا بش... قال إنما رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا
kalar yana na maryamu ta ce ma wannan mutum da ya zo wata da san mala'ika ba ita ce inni a uzugar rahmani minka ni dai ina neman tsarin ubangiji gare ka in kunta tafiyan in ka zama mai tsoron Allah kake ba tan tafiyan ne to ka nisanta daga inda ne ya ta'awuzi saboda na nemi tsarin Allah daga gare ka kala sai shi wannan mutum ma'ana jibiri da ya zo mata mutum sai ya ce ma ana so da rabbi ni fa manzo ne na ubangijin ki ne ya haba laki gulama Allah ya turo ne ne in sanar da shi zai baki yaro zakiyan wanda yake kalakafacce din nubuwat Allah zai baki da mai suna annabi qalat قالت أن يكون لي غلام ولم يمسني بشر ولم أكو بقياه قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قالت قالت سيتتشي موانا تنسى قول الله أنا يكون لي غلام تكاد هذا شيء سامي ولم يمسسني بشر بتزوجه ولي دانني بشافيني بل سونا أولي walam aku bagiyar kuma ni ba mazanaciya ba ce zane ya tabi ba mazanaciya ba ce kala sai ya ce alhamar ka zaliki haka lamarin Allah yake don halka wala min minki Allah zai halarci yaro a jikin kimin gaira amin ba tare da uba ba kala sai ya ce rabu kihuwa alayya hayyul ubangiji ya ce wani abu ne mai sauƙi gare shi da an yawfa da amar yi jabare da fiki cewa mala'ika jibiri ne ya hura gare ki da umarnin ubangiji ba ta hane lidihi sai ki ɗauki ciki da nirin hura wannan ta mala'ika jibiri ne wani kauna ma zikira da kasancewa abin da aka ambata shi ma'anar illati ya zo da ma'anar nan na domin tawa a dafa alaihi yaya da fi a kan shi walina ja'alahu ayatan dan mu sanya wannan ya zama aya ce lillahi ga mutane ala qudratina bisa da ikon mu inji Allah wa rahmatan kuma da jin kai minna da gare mu dai inji Allah amma fa da mana amana bihi da duk wanda ya imani da Allah wa kana halquhu halitta ashi wannan kaya zamo amran umarniyan maqaliyan wanda abin yake abin hukuntawa bihi da shi fi ilimi a cikin sani na inji Allah wa na fahimta jibrilu sai mala'ika jibrilu ya hura fi jaybi dir'iha a aljihun rigan na na maryam wa ahsat bil hamli sai ta gane ciki ya shige ta sai badale ha a cikin cikin ta musawwaran wanda yake ainihin surantawa Allah ka hana ya صلاة جوة الليل صلاة على نبينا الله وملائكته يصلون على نبينا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى على Allah su ƙara maka da sun gana mai barka. Adam na shari'a da zaji a kowace da bisanin nan. wani wallahu kafa uku da bismillah zuwa ga mai gidan Allah ya kama shi da shi هو الله قضى مثل المسلمين لا نام وعيد سنك لقى يوم جدا واشتاد يوم ومعلمة وقام بقل شمبر مقارا قل هو الله قضى مثل المسلمين لا جواب هو يوم الأرى يوم أمر مدر بنجي الله ساقش مباهلة Allah ya kara maka da tunganan albarka abinda an ka faɗa mana ubangiji Allah ya samu gane idan mun ka gane ubangiji Allah ya samu aiki da shi Allah ya sa a saka mana da aljanna bayan ka za ka tsira tawa cikin wannan wata ubangiji Allah ya samu na cikin su kuraye kurayen bayan ka za a shahi kiwa ubangiji Allah ya sa a shahi da namu sai ka maka shigowa wannan azumi lafiya ubangiji Allah ya gwada mana karan shi lafiya Allah ya sa a rubuta da mu cikin alhairi da alqur'ani subhanahu da salatul fatihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله ولا على ساق الهي ولا ساق الهي ولا ساق الهي ولا ساق الهي